الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم موتى أو كنتم موتى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا لاربا شابي قوة رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو ديا دا تاري هدو دا أربعين دا أكو وان دا يدي دي دا شاء أكو قوة بير ميلاديا النبي إيسى عليه السلام دبو بيو دا عشرين دا بيو za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba jiya mun karanta aya na ɗari da biyu wanda muna kan wannan ayan ba mu gama bayani akan tawilin ayan ba sai lokaci yayi za mu maimaita ayan kenan yau insha Allah wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا معك فلي لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدأوا أصلحتكم وخذوا هزركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله تعالى bayan salatul qasari da muka yi bayanin sa a ayan baya da Allah ya ba da dama wato wa matafiyi ya, ya rage sallah mai raka'a hudu ya dawo raka'a bibbiyu domin ya samu saukin tafiya musamman ma waɗanda a zamanin manzan Allah suna cikin halin rashin aminci halin tsoro da sauransu to Allah sai ya buɗe wannan ƙofa ya ce ga dama wanda Allah ya bayar domin sauƙaƙawa babu laifi idan kun yi dogon tafiya a ƙasa ku rage salloli ku yi ƙasaro sallah mai raka'a hudu kuma da shi mai raka'a biyu domin Allah yana son ya sauƙaƙe muku wato kuma Allah yana son ya ji ƙayinku to wannan kuma sai Allah ya biyo da bayanin sallan tsoro sabila da masahabban manzo Allah kullum suna cikin halin yaki kullum suna cikin halin yaki wanda wannan halin yaki shi ya hana yin abubuwa da dama a zamanin sayyidina rasulullahi na misali a ce an rubuta qur'ani an hada shi an haɗa hadisai da sauransu sai dai ana rubuta shi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai hakan nan sabila da halin yaƙi da kullum ake ciki to Allah ya ce wa iza kunta fihim idan kana cikin su ya rasulullah fa aqamta lahumus salata ana halin yaƙi yaƙi wato ya kai yanda ya kai kuna kuma fuskantar barazana daga gurin magauta abokan gaba jiya mun yi bayanin sababin nuzul na wannan aya a sahabban manzan Allah ana yaƙi a Usfan a wani kaunin kuma gazwatu zatin raqa duk da an ce wato wannan aya wato manzan Allah ya yi salatul khawfi sau goma sha hudu ne sau goma sha hudu sannan kuma a gurare daban-daban kamar misalin zatun raƙa'i ɗin da kuma usfan wazaje daban-daban guda hudu an ce wato wannan ayan a kan wannan gurin ake magana sun yi sallan azahar sabila da duyan da aka kai aka kawo da furmutsi da rintsi da tsoro da barazana Allah bai ɗauke wajabcin sallah ba ma dama mutum yana cikin hankalinsa da hayyacinsa sai dai kawai a ce in ba za ka iya a mataki kaza ba ka yi a mataki kaza idan ba za ka iya a mataki kaza ba ka yi a mataki kaza idan ba za ka iya a mataki kaza ba ka yi a mataki kaza mutum baya da uzuri dangane da sallah shi yasa jiya mun yi bayani sallah alama ne na wanda Allah yake son sa idan kaga kana kula da sallah shine abin da na taba karanta mana na ibnu ata'illahi sakandari yace idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma za aqamaka idan kana son ka san martabanka a gurin Allah to ka duba ka ga wani irin aiki Allah ya barka kana yi in kaga kana kulawa da sallah akan lokaci to Allah yana son ka ba kuma kulawa na dan wani lokaci ba kamar yadda yanzu da kaga a ramadana masallatai na asubahi kaga an cika dankam har baya har kan titi amma ana fita sai kaga sahu daya sahu rabin sahu ko sahu daya da rabi gaba ɗaya mutane sun rafkana sun je suna kwakwance to bai kamata ba haka kai iya ƙoƙarinka lokutanka kar ka bar su su tafi a banza sayyidatuna rabi'atul adawiyya ɗaya ne daga cikin sufaye wanda aka yi ta a ƙarni na biyu tana cikin tabi'u tabi'in wanda a gurinta aka fara samun wani nau'in soyayya na Allah da ake ce masa ashauqul ilahi wanda tana daga cikin magabatan da ake dangana mata wannan janabi din wato wani nau'i na tafiya gurin Allah ta hanyar shauki da soyayya ta taɓa faɗa ma Sufiyanu Sauri ta ce ya Sufiyanu واعلم انك ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك kasancewa kai din nan mutum ne wanda gaba ɗayanka kwanaki ne duk ranar da kwana ɗaya ya tafi to shashinka zai tafi kuma ya ce yushaku an ya zahaba kun ta ce yushaku an ya zahaba kulluk ya yi kusa a ce gaba ɗayanka ka tafi idan yau ya shige to wani ɓangaren ka ne ya tafi idan gobe ya shige wani bangaren ka ne ya tafi idan jibi ya shige wani bangaren ka a haka a haka har gaba ɗayanka ka ƙare mutuwa ta zo maka to mu ribaci kwanakinmu mu tsaya da lokutan da Allah ya fardanta mana na ibada kar wani shagili daga rayuwar duniya ya ɗauke hankalinmu ga barin sallah ya ɗauke hankalinmu ga barin bautan Allah sabila da duniya gaba ɗaya za ta kare ka je ka tarar da iya abin da ka mora shi ne kwanakin da ka tsaya ka bauta ma Allah a ciki saboda haka irin wannan yadda za mu garaf kana a gurin matasanmu a ka zo masallaci ka ga matasa ‘yan kaɗan imma idan wajen shashanci ne da shagala da rafkana ka ga matasa da yawa da sauransu wallahi mu yi ƙoƙari sari'u ila magfiratin min rabbikum mu yi ƙoƙari mu yi rigaye rigaye kar mu bari kwanakin mu su tafi a banza kun ga dai mahimmancin sallah kafirai suna ana yaƙi sahabban manzan Allah suka ja gefe suka yi sallan azhar sai kafirai suka ce ai mun yi kuskure ai ina ma lokacin suna cikin sallah mun ritsa su kawai mun musu kisan far ɗaya lokaci guda sai wani ya ce ku jira su dan anjima da su sake wani sallan wannan sallan ya fi musu iyayensu ya fi musu ransu ya fi musu dukiyarsu shine sallan la'asar ku jira su za su sake yi kawai sai wahayi ya zo wa manzon Allah ga fa abin da suke shiryawa suna shirya ku zo sallan la'asar su zo su muku kwaf daya kenan kawai sai manzon Allah ya fitar da wannan hukuncin wanda dalilin fitar da wannan hukunci Khalid ibn Walid ya musulunta yayi imani saboda wannan hukuncin ya ga ga abin da suka shirya a gefe ga kuma annabi Muhammadu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha he kawai ga wahayi ya zo masa yana bashi labarin ga abin da suka yi kawai Allah ya saukar da wannan hukuncin wa iza kunta fihim idan kana cikin su ya rasulullahi fa aqamta lahumus salata ka tsayar musu da sallah ko ku ka tsayar musu da sallah to faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wasu jama'a daga cikin mayakan su tsaya a bayan sahu wato su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum kuma su rike makamansu a hannunsu fa iza sajadu idan sun yi sujada an kai raka'a daya falyakunu min wara'ikum su zamo a bayanku ma'ana wato waɗancan waɗannan da suka yi sujada a suka yi raka'a ɗaya tare da manzon Allah su tashi annabi zai tsaya su kuma su tashi su kawo raka'a ɗayansu wanda shine dai cika raka'a biyu kenan sun yi kasaru shi kenan sai su sallame sai su je kuma su tsaya su kare sahabban manzon Allah sannan su kare manzon Allah su tsaya ma'ana ka san mayakan da su rabu gida biyu ne waɗannan sun kare jama'an manzon Allah suna sallah waɗannan kuma suna sallah idan an kai raka'a ɗaya da annabi sai annabi ya tsaya sai su miko raka'a ɗaya shikenan sai su sallame sai su je su kare wato gabar shikenan sai waɗancan da suke tsaye su ma su zo su yi sahu sai su bi manzon Allah su samu raka'a ɗaya shikenan sai su tashi su kawo raka'a ɗaya su sai su sallame duk da salatul kasari din yana da salatul khawfi din yana da wato yanayi yanayi daban-daban daban-daban har kusan guda shida amma wannan shine yanayi wanda wato aka fi rajahi akai ma'ana shine yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci sallah kuma gaba daya malamin musulunci sun yi ijma'i akan salatul khawfi wato sunna ne koko idan an samu hali cikin yanayin yaki za a yi salatul kofi malamai sun yi ijma'i akan haka sannan kamar yadda na faɗa mana manzon Allah ya yi salatul kofi sau goma sha hudu a gurare daban-daban a yanayi daban-daban an gane ko to shine Allah ya faɗi siffa da hai'an yadda ake sallar fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu sai wasu jama'an daban su zo wanda su suka kare ku ba su ba su yi sallah ba falyusallu ma aka sai su kawo raka'a ɗayan nan tare da kai wal ya'khudhu hizrahum ko su su kula matuƙa su zauna cikin kulawa su zauna cikin redi su zauna a shirye sabila da kafirai so suke yi Allah Allah suke yi su ga musulmai sun rafkana sabila da su kawo musu mummunan farmaki wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum su kula sosai su zauna a redi wa aslihatahum su rike makamansu waddan lazina kafaru kafirai suna son lautakfuluna an aslihatikum da za ku rafkana ku ku bar makamanku ku kama sallah ku bar makamanku wa amci atakum ku bar wato kayanku da dabbobinku da abin da kuke haye da shi na ruwa da sauransu fayaminuna alaikum mailatan wahida sai su muku karkata ɗaya kwaf ɗaya kawai sai su zo su su rufe ku su rintuma a kanku kawai su su kakkashe ku su kwashe amci atakum su kwashe ganima su su kwashe dai duk abin da kuke tafi da shi haka kafirai suke so wala junaha alaikum Allah ya ce babu laifi in kana bikum azan min matarin idan kuna fama da wato yanayi na ruwa ruwan sama kaman ana yaƙi ɗin ruwa ya zo ya bige ku ya bige ku kayan jikinku ya yi nauyi ta yanda ba za ku iya ga nauyin kayan jikinku gashi kuma kuna rike da makamai da sirke da sauransu ba au kuntum marda ko kuna halin rashin lafiya ba za ku iya rike makamanku ba an tada'u aslihatakum Allah ya ba ku dama ku ajiye makaman naku Allah yana kare da ku amma wa ku zo hizrakum ku ku kula matuƙa wato ku zauna cikin redi ku zo hizrakum ku zauna a redi ku zauna kawai kuna shirye inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina Allah ya tanada ma kafirai azaba azaba irin na wulakanci Allah ya tanada ma kafirai azaba irin na wulakanci to wannan salatul khawfi yana nuni akan wato girman sallah da muhimmancin sallah ta yadda babu a halin da za ka ajiye sallah ka ce ka bar sallah ko ba za ka iya sallah ba ko wani lalura ba zai barka ka yi sallah ba babu wani uzuri kuma kamar yadda na faɗa mana nau'in salatul khawfi shine liman ya tsaya wato zai zamanto alal aƙalli ya zamanto mutum uku liman yana sallah ɗaya yana bin sa ɗaya kuma yana gadi idan an kai raka'a ɗaya ɗayan ya tashi ya ciko liman yana jira sannan bayan ya jira wannan sai ya zo wanda wanda yake gadin sai wancan ya cika ya je ya jira wanda yake gadin shi ma ya zo ya samu raka'a ɗaya kuma bayan haka yana nuni akan muhimmancin jami'i wato baka da daman da zaka yi sallah kai kadai ma dama wato akwai sallah na jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata li jari masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci da aka ce jarul masjidi shine idan dai har jarul masjidi ba shine kaman gidan ɗallawan da yake nan ba ko ko gidan babaladan da yake kusa ko gidan malallawan ba haka ba duk wanda sifika zai kai masa ya ji kiran sallah to shi jarul masjidi ne in dai zaka ji kiran sallah lokacin da aka saukar da maganan jam'i abdullahi ibn ummi maktum makaho ne ya kawo lalura na cewa ga madina akwai duwatsu akwai kwazazzabai akwai ramuka ga shi tsakanin gidansa da masallaci akwai nisa shin zai iya ya yi sallah a gida har annabi ya ba shi dama ya juya annabi ya juya ya ce babu dama ya zo masallaci ya yi sallah ya zo masallaci ya yi sallah shi yasa manzon Allah ya ce salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi 27 darajata sallah cikin jama'a ya fi sallan mutum shi ɗaya da daraja 20 da daraja 27 a wani ruwayan da daraja 25 imamu malik ya zauna wato tsakani biyu dangane da wanda ya yi sallah shi kaɗai shin ma akwai sallah ka yi sallah kai kaɗai shin akwai sallah bai ce komai ba shi bai ba da wani fatawa a kai shin akwai sallah ka yi sallah kai kaɗai shin da akwai sallah tun da Allah ya fardanta sallah ne jam'a shin da akwai sallah ko babu sallah sai da yi sama da shekara bai ce komai ba sai ya ce akwai sallah bayan ya tuna da hadisin manzon Allah da ya ce tabdulu salat al-fajr bi 27 darajatan sai ya ce eh akwai sallan amma sallan bata da daraja ne bata da kima kawai sallah ce kawai da bata da daraja bata da kima ka zo ne ka gama dunguranka ka tashi sai ka yi sa'a ma idan an karɓa sai ka yi sa'a idan an karɓa saboda haka mu dage da sallah cikin jama'a shi kansa tafiya tattaki zuwa masallaci kankare zunubi ne ko kana tattaki zuwa masallaci kankare zunubi ne kuma manzon Allah ya ce duk wanda kuka ga yana da alaka da zuwa masallaci ko da yaushe ku masa shaida da cewa shi mumini ne saboda haka kun ga a wannan ayan da akwai darussa da yawa darasi na sauƙaƙewa da Allah ya yi dangane da yanayin tsoro zai sa a rage sallah a yi kasau kenan na biyu yanayin tsoro ba zai hana ka yi sallah ba duk tsoro da kake ji wallahu a haƙo an taksha Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro ko shi ne abin da ga yadda sallan take da sifan yadda sallan take yadda ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ɗauki littafin maulana shekul islam alhaji ibrahim inyas a wannan littafin raf'ul malam amman rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil anam mu ga yadda sifan sallar manzan Allah yake yadda jibril ya zo wa manzan Allah ya nuna wa manzan Allah wato yadda sifan yadda mutum zai yi sallah yadda mutum zai tsaya da yadda zai yi sujuda da yadda zai yi ruku'i da wanda zai tsaya da sauransu akwai wato hadisin nan na musi'us sala wanda ya zo annabi na zaune a masallaci ya yi sallah sai da ya idar annabi ya ce masa kun fa salli fa innaka lam tusalli tashi kai sallah wannan sallan naka babu bata sallatu ba ya tashi yayi annabi ya sake ce masa kun fa salli fa innaka lam tusalli sai shi kai sallah wannan sallan naka babu bata yi ba sai da yayi sallah har ya ce wa manzon Allah wallahi ban iya wani sallah fiye da wannan ba ya rasulullah annabi sai ya karantar da shi yadda ake yin sallah da a tsaya sai an daidaitu wajen tsayuwa an karanta ummul kitabi wanda karanta fatiha wajibi ne a cikin sallah duk da cewa an yi sabani kamar mazhaban imamu abu hanifa yana ganin ba wajibi bane sabila da Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran amma kuma kamar a mazhaban imamu malik da imamu shafi'i da sauransu karanta fatiha wajibi ne sabila da ita ce ummul kitabi sabila da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la da yace la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba da sauransu to mutum ya karanta fatiha ya karanta wani abu na alqur'ani sannan yayi sujuda yayi ruku'u in yayi ruku'u sai ya daidaita cikin ruku'u ya cika gabobinsa duka sun mike yayi ruku'u wasu malaman suka ce gwargwadon yadda za a saka koyi a bayansa koyin bai faɗo ba ya daidaita ya yi tasbihin ruku'u sannan ya taso ya ce rabbana walakal hamd ko menene ake faɗi sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd ko yawwa ya taso ya faɗi ya faɗi abin da ake faɗa a tsakanin nan wanda manzon Allah ya ji wani sahabi yana faɗa menene ku tuna mun hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi masha Allah masha Allah sannan yayi sujuda idan yayi sujada yayi irin tasbihin da ake yi na sujada kuma ya daidaita ya cika sujada sannan ya taso ya zauna bayan ya taso ya zauna yayi irin istighfarin da ake yi wani irin istighfari ake yi eh rabbi gifirli warhamni wa'fu anni wa'afini warzuqni ko yawwa sannan ya koma sujada da haka da haka sai yayi raka'o'in da ake yi na'am a dai ala hay'atiha akan sifanta sabila da idan mutum yayi sallah bai kyautata ruku'u ba bai kyautata sujuda ba yana idarwa za a nade ta kamar yadda ake tukuikuye tsimma a jefo masa a ce masa gashi ta ce bayyaka Allah kama bayyatani ta ce Allah ya wulakanta ka kamar yadda ka wulakanta ni Allah ya kiyaye ni to zamu ga na farko akwai ruksa cikin sallah ga wanda yake cikin halin tsoro ko halin tafiya na biyu da akwai wajabcin sallah a jami'i ko da ana halin tsoro ko halin yaƙi na uku kuma akwai wato wato muhimmancin wato wajabcin sallan na, na biyu kenan na uku kuma wajabcin yin jami'i din wajabcin yin jami'i din an gane ko نعم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة kafirai sun su da za ku rafkana gabarin kayanku wato da makamanku sai su muku karkata lokaci ɗaya su kashe ku wala junaha alaikum babu laifi a gare ku in kana bikum azam min matarin idan kuna cikin cutarwa na ruwan sama au kuntum marda ko kuna halin rashin lafiya an ta da'u aslihatakum ku aje makamanku wa ku zo hizrakum amma ku tsaya cikin kulawa wato ku tsaya cikin shirinku inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina Allah ya tanada makafirai azaba na wulakanci na'am فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله يتي فإذا قضيتم الصلاة إذا كن إذا صلى أنا مجانا صلاة الخوف حريض إذا كن إذا صلى فاذكروا الله قياما ku ambaci Allah kuna halin tsaye idan kuna tsaye ne ku kira Allah Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar ku yi ta ambaton Allah wa qu'udan ku kira Allah a zaune in kuna halin zaune ne wa ala junubikum in kuna gishin kiɗa ku kira Allah wasu kuma suka ce wannan zikirin ana nufin zikiri ne na tasbihin da ake yi bayan sallah fa idza qadaytumus salata idan kun idar da sallah kun ba da sallah kamar yadda Allah ya ce ku bayar fazkurullah ku yi zikirin nan da ake yi ana idar da sallah me ake fara cewa ana idar da sallah eh istighfari ake sau uku ko sai a ce mene Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ko sai a karanta mene eh sai a karanta salasa wa salasuna ko subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi ko ko zaka iya gaddamar da Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika sai kai sau uku ko yawa sannan salasa wa salasun subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai kai 33 walhamdulillahi walhamdulillahi 33 والله أكبر والله أكبر تلاتين دوكو سي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كفا تلاتين دوكو كو سي ككلم تمي إيه آية الكرسي wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lizimci karanta ayatul kursi bayan kowace sallah na farilla ba abin da zai hana shi mutuwa sai shiga aljanna sai dai mutuwa ko sai kuma mene sai kuma karanta qul huwallahu qul huwallahu ahad ikhlasi kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku wannan dai azkar wanda ake karantawa bayan sallah wasu suka ce azkar ne na bayan sallah fa idza qadaytum salata idan kun idda sallah fazkurullaha ku ambaci Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko a gishingide a wancan suratu ali imran Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar sai aka ce to wannan yana nuna maka ala ayi halin babu a halin da ba a zikiri ko a tsaye kana tafe kana zikirinka ko a zaune kana zaune kana zikirinka ko a gishin kide kana gishin kide kana zikirinka wasu kuma suka ce irin tasbihi ne da ake yi lokacin da mutum yake tsaye akwai nau'in tasbihin da ake yi idan ana zaune akwai nau'in tasbihin da ake yi idan ana tafiya ma akwai nau'in tasbihin da ake yi in zaka fita daga gida ga abin da zaka karanta in zaka shiga gida ga abin da zaka karanta in zaka zauna ga abin da zaka karanta in zaka tashi ga abin da zaka karanta in zaka shiga bayan gida ga abin da zaka karanta duk wanda ya kiyaye irin wannan azkar din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai cutar da shi irin kinnafan da ake tsoronsu masu sace mutane su nemi kuɗin fansa da irin 'yan fashi da sauransu ko ka taso da daddare kana halin tsoro manzon Allah ya ce duk wanda ya taso da daddare yana kuma halin tsoro da fargaban hanya da zai hau abin hawansa ya ce ya ardu rabbi wa rabbiki a'udhu billahi min sharriki wa sharri ma fiki a'udhu billahi min hayyatin wa aqrabin ko aka ce har ya iso gida babu abin da zai same shi na ban tsoro in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duka da akwai irin nau'o'in addu'o'in da ake mun samu daga magabatan mu sun ce ka zo shiga mota ka karanta alhamdulillahi allazi sakkara lana haza wa ma kunna to duk wanda ya karanta wannan in ya hawa abin hawa kuma ya karanta ayatul kursiyu har ya sauka ba abin da zai same shi har ya sauka ba abin da zai same shi lumis sai dai idan kaddara ne da ta zo kaddara kuma Allah ubangiji yakan iya tunkuna kaddara eh duk da sun yi saɓani sun ce to idan an ce kaddara yaya Allah zai tunkuɗa kaddara idan abin bai zo da zafi sai Allah ya sassauta abin Allah ya sausauta maka abin ko kamar da a yi hatsari ka kakkarye ka gutsitsire ko ba haka ba shikenan kawai sai ka ɗan kuje ka gane Allah ya takaita maka abin Allah ya hawwana maka al'amari an gane ko yawwa da sauransu da sauransu wannan yana tabbatar da hadisin manzon Allah hadisin sai da tuna Aisha da ta ce kana rasulullah yazkuru Allah fi jami'i ahayini ko da yaushe yana zikiri a tafe yana zikiri a zaune yana zikiri a kwance yana zikiri a kowane hali ba wani halin da manzon Allah yake rafkana shi yasa ibnu ata'illahi sakandari yace ka ambaci Allah wato karka ce ba za ka ambaci Allah ba sabila da kana cikin halin rafkanuwa kana cikin halin rafkanuwa ka ce a'a barin bari sai na samu tamamul hudur na hadarto da ubangiji a zuciya na sai na ambaci Allah ce karka yi haka Allah ya kusata kana cikin halin rafkanuwan a dan wani lokaci kawai sai ka samu huduri ka shiga gurin Allah an fahimta ko Allah ya kusanta ya jawo ka daga halin gafla zuwa halin huduri daga halin huduri zuwa halin wusuli ma'ana ka ji ka zo da ubangiji cikin zuciyanka ma'ana akwai lokacin da zaka na istighfari astaghfirullah astaghfirullah kana ta tunanin kasuwanka ga kasuwanka a gaban ka nan kwastoma ya zo shigewa ya zo mana zo mana zo mana kana ta istighfari ka ma aje kaga a lokacin baka hadarto da Allah a zuciyanka ba to kar ka ce ba za ka yi istighfari ko zikiri ba sai Allah sai ka hadarto ka wajabta ma kanka a'a a koda yaushe ka ambaci Allah kawai kawai akwai dan wani lokaci sa'a wata lahza wanda kawai kana ce astaghfirullah to a lokacin kuma Allah zai kawo ka sai a maka kashe fi waridi ya sauka a zuciyanka ka samu abin da ake samu ya fi istighfarin ka dubu ya fi abubuwan da kada kana yi sabila da kayi istighfari da huduri tare da Allah haka ko sallah ne ana son sallah idan za ka yi ka hadarto da ubangiji zuciyanka kamance da komai in so samu shine ma kamance da kanka ma ya za ka mance da kanka da a ce za a soke ka da mashi kana sallah a zo a zara mashin ba za ka san an zara mashin ba irin na sahabin manzan Allah aka ce sayyidina Umar ne ya yana da wani ciwo da rauni a jikinsa wanda wato duk lokacin da aka zo za a zare wannan kifiya da ke jikinsa sai yana wani shiga hali kamar zai mutu amma da ya zo yana sallah aka zo aka zare bai ma san an zare ba bai ma san an zare ba sabila da kuduri da hadarto da Allah a zuciya to so samu idan ka tsaya da kai sallah ba ma wai kamance da duniya da abin da yake cikinta ba kanka ma kamanci za a taita ila salati fafarrik qalbaka ko ba ku karanta halari bane fafarrik qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washghil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhihi ka kada zuciyanka ga barin duniya da abin da yake cikinta ai kai ma a cikinta kake to ka kada kanka kai ma washghil bi muraqabati maulaka ana ba da labari aka ce daga cikin magabatan da na dai ji an ce gidan alkali aminu matan alkali aminu na bauchi za ta yi sallan la'asar to da bayan ta yi sallan la'asar hakan nan mangariba ya zo shi kenan sai da za ta yi sallan la'asar irin mahaya nan sun fita ana kiɗa ana algaita shi kenan da suka dawo sai take taɗi da mijinta ta ce wai wai sun daɗe sosai tun fa ina cikin sallah na fitan sai ya ce tashi ki ƙara sallah kina sallah har kika san masu busa da algaita sun shige kika kiyaye haka tashi ki ƙara yin sallah mu kan Allah ya ji kanmu kawai ta sallah kana tuna matanka ƴaƴanka budurwanka waye waye waye waye ba abinda baka tunawa ka gama sallar kuma ka tashi ka sallame wani ma yana sallan da tashi ya kaɗa rigansa akwai fa wanda yakan yi sallah raka'a biyar bai san raka'a biyar yayi ba a ta tunani raka'a shida bai san raka'a shida yayi ba raka'a bakwai shi yasa suka ce idan mutum yayi dobulin din sallah to sallar ma ta baci gaba ɗaya ba za ta gyaru ba ba za a iya jabrin kasranta ba ba za a iya daura ta ba gaba ɗaya to Allah ya ce fa idza qadaytumus sala idan kun idda sallah fazkurullaha ku ambace Allah yawwa aka ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama idan an idar da sallah sai su yi ta zikiri su yi ta zikiri su yi ta zikiri sai Abdullah ibn Abbas ya ce musu wannan wani irin zikiri ne sai suka ce ba gashi Allah ce idza qadaytum salat idan kun idar da sallah ku yawaita yin zikiri ba kamar yadda ya zo cikin hadisin dai daga ba Abdullah ibn Abbas bane Abdullah ibn Mas'ud ne radiyallahu anhu ya ga mutane suna haɗa muryansu ya dujjuna suna ɗaga murya in masjidi suna zikiri a masallaci bayan sallah sai ya ce wannan wani irin abu ne sai suka ce alaisallahu ta'ala ya ku Allah bai ce fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ba qala sai ibnu mas'ud ya ce innama ya'ni bi hadhihi as-sala al-maktuba yana nufin sallah na farilla idan an idar da sallah ai illam tastati qa'iman idan baka iya sallah a tsaye ba to fa qa'idan kai sallah a zaune wa in lam tastati idan baka iya sallah a zaune ba to kai sallah ala jambika a gishin gide da Allah ya ce fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman ku yi sallah a tsaye to ana wato fazkurullaha a gurin ana nufin azzikru as-salatu ne in ji Abdullahi ibn Mas'ud in da ku iya ku yi a tsaye in ba za ku iya ba ku yi a zaune in ba za ku iya ba ku yi a gishin gide amma ya tabbata ingantacce daga hadisi da aka karɓo daga sayyiduna Ali ibn Abi Talib sahabban manzon Allah idan an yi sallan asuba suna zikiri kuma suna ɗaga muryansu da zikiri sai ka ji muryansu ma kaman wato kukan zuma ne ayanin zuma da suka zo da su shige haka da ka ji su suna zikiri suna ta zikiri ya ce ban taɓa ganin waɗanda suke da ban mamaki irin sabon manzan Allah ba kanu ya bituna sujjadan wa qiyaman ya tuluna kitab Allah kwana suke suna sujjada suna suna suna suna karanta alqur'ani suna qiyamul layl kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sai amma idza asbahu idan gari ya waye sun yi sallan asuba zakarullah zakaru kan ba madi ne a sigan jam'i ba ko zakarullah sai su ambaci Allah madu haka da aka ga suna suna jingirewa wasu sun ce madu wai suna janjaɗi ne kansu yana faduwa kamar yadda iska idan yana jijjiga bishiya da aka ga kansa amma wasu sun ce madu tsaban zikiri haka da aka ga suna rangaji suna rishi kama yamilu shajaru fi yawmi kamar yadda iska yake buga bishiya ranan idan ana iska ka ga bishiya tana faduwa ta gefe tana tasowa irin yadda zaka ga muna la ilaha illallah la ilaha illallah la haka dai haka dai madu haka da aka ga suna suna suna karkata suna rishi kama yamilu shajaru fi yawmi rihi kamar yadda da aka ga bishiya yana yana jinkirewa ranar da ake ake iska haka da aka ga suna zikiri Allah ya saka mu wani garnakakin malamin wancan gidan kun san babu son kama suna yace wannan abin da Allah ya ce na zikiri babban malami ne ba a Kano yake sun sun san shi ina faɗi abin da ya faɗi yace babu wanda suke ɗabbaka faɗin Allah ta'ala fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون irin yan dariƙa yace su kaɗai ne ranar juma'a yamma na yi da su rufe kantinan su je su kama zikiri sai rana ta faɗi su fa sun sani sun san mu ɗin yan la ilaha illallah sun sani sarai sun san ba mu da wani abin da ya shige la ilaha illallah iyayenmu suna la ilaha illallah suke mutuwa gidajenmu ma gidan la'ilai da gidan Allah Allah ake kiran gidajen amma duk da haka mu din mu ne kafirai mu ne mushrikai mu ne yan bid'a ko kuma zikirin a jami'i yana nan da nau'o'in yanda ya zo daga gurin manzon Allah yana nan yana nan gashi nan muslimu ya rawaita nan hadisai ingantattu da imamun nawawi ya tara cikin riyadu salihina babi guda yayi babu fadli hilaki zikiri babun falalan a yi zobe irin zaman da 'yan ɗarika suke yi babin falalan a yi da'ira a yi zobe ana zikiri eh a yi da'ira ana zikiri babu fadli hilaki zikir babin falalan da'ira ana zikiri ya kawo hadisai ingantattu annabi ya ce iza marartum bil yadil jannati farta'u idan za ku shige da dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo qalu suka ce wa ma riyadul janna ina ne dausayin aljanna ce hilaqu zikir yanda aka yi da'ira ana zikiri ko yanda aka yi da'ira ana zikiri ya kuma kawo hadisin muawiya karaja rasulullahi wa ala hilkatin fil masjid ya fito ya samu masallaci an yi da'ira ana ta zikiri ce ma ajlasakum fi huna me ya zaunar da ku anan ya tambayi sahabbai suka ce zalasna nazkurullaha wa nahmiduhu ala ma hadana lil islami wa man nabihi alaina ai zikiri muke yi ya rasulallah annabi ya tadda su suna zikiri suna ganin annabi suka yi shiru annabi ya ce me kuke yi suka ce zikiri muke yi annabi ya ce amma ajlasakum illa zaka kun tabbatar suka ce allahi mun tabbatar annabi na gida ne ya ji su suna zikirin fa ya fito na gida ya ji su suna zikirin ya fito amma yanzu idan ka daga murya kana zikiri sai a ce maka bid'a ne sai a ce maka bid'a ne laifi ne ɗauki alhawi lil fatawi na al'imam suyuti mu ga yayi bayani mai yawa akan bangaren zikirin da ake ɓoyewa da zikirin da ake bayyanawa duka ya tabbata daga gurin manzon Allah duka ya tabbata amma yanzu calbi ma sai a ce maka calbi kar ka rike calbi rike calbi bid'a ne amma saboda rashin mutunci in dai sallah sai ya shimfiɗa sallaya kun gane abin da nake nufi in dai sallah dai shimfiɗa da duma ko amma idan da aka yi tasbihi kar ka rike tasbi kai meye maraban sallaya da tasbi ku faɗa mun bambanci suna rike suna rike na bature ko wannan na, na dangwalawan suna rike shi har na jan suna rikewa wato yanzu sun bari ko ai idan ka ga mutum yana ce maka kar a ja calbi a a bid'a ne a a waye waye to bai fada a jarabawa ba ne ana fadawa dai bai karbi kebura ba bai karbi kebura ba yana karban kebura da aka gan shi da calbi us us us us us eh mukan dama da shi aka san mu da shi aka san mu da shi aka san mu to ka gani annabi ya tadda su ya ce me kuke suka ce zikiri kun tabbata suka ce mun tabbata annabi ya ce amma inni lam astahrifkum tuhmatan lakum ban sa ku rantse dan ina tuhuman ku ba walakinahu atani jibril jibrilu ne ya zo min fa akhbarani ya bani labari inna allaha yubayi bikumul malaika Allah yana nuna ku yana alfahari da ku a gun mala'iku ka taɓa ganin su suna zikiri irin namu ku bani ansa kun taɓa gani inda za ka shige masallacinsu ma jarrabawa da tsautsayi ya ɗibe ka kale ka ka ce la ilaha illallah ne ce ku kamo min shine yanka ɗan bidi'a eh ce ni ba a mun bidi'a a nan ba a mun bidi'a a nan wai wani ya shiga masallacin ya shiga wani masallacin wani da talbiya ce to koma ba ni ba a mun bidi'a a nan wai talbi ne bidi'a zikiri ne bidi'a duk mutane sun waye yanzu mun gode ma Allah mun gode ma Allah Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma haka ibnu taymiya ya bada fatawa an tambaye shi akan a zauna a yi da'ira ana zikiri yace daidai ne wannan sai haka da ka ga tabi'ai suna yi a cikin fatawar sala ko an tambaye shi tambayoyi ne da amsa fatawoyi ne ya bayar kuma a cikin majmu'ul fatawa ma an masa irin wannan tambayan ya bada amsa wasu ila an rajulin yankiru ala ahli zikir yaqulu lahum hadha zikir bid'atun wa jahrukum bizikri bid'a wa hum yaftatihuna bil qur'ani wa yahtatimun wa yajma'una at-tasbiha wat tahmida wal hawqala sai suna zikiri ne wani ne yake musu yake ce ba daidai bane a taru ana zikiri a koko a zikirin inda a fara zikirin a yi karatun qur'ani inda a rufe a yi karatun qur'ani suna kaza suna kaza suna kaza kaza kaza kaza kaza ko ka taru suna la haula wala quwwata illa billah irin yadda zaka ga wurin wasu ibn tamiya me yace yace al ijtima'u li zikrillahi amalun salihun wa huwa min afdalil qurbati ila Allah kyakkyawan aiki ne su ne manyan abubuwan da suke sada mutum da Allah yayi istidlali da hadisin inna lillahi mala'ikatun sayyahuna fil ardi ko mala'ikatan sayyahina fil ardi yabtaguna majalisa zikri fa idza marru bi qaumin yazkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fa yakuffuhum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya ko wannan hadisin dai mai tsawo kafa hujja da shi har hali da akan shiga kaga mutum ana zikiri ya suma koko ya faɗi magashiyan alaihi ko ya yi ƙara sabila da yanayi na hali ya ce duk wannan idan mutum ba na ƙarya ya yi ba jazba ne ta kama shi ya ce fa haza in kana sahibu huma globan lam yulam ba da a zarge shi ba wanda ya faɗa cikin hali da haka mafi yawa ba su sassani ba ana rurrufe musu ana ɓoye musu abubuwa ana ɓoye musu abubuwa Allah ya sauke Allah ya sauke waɗanda suke yawan zikiri wanda ko ina an shaide su sune masu zaman lafiya ba a taɓa samun 'yan ta'adda a cikinsu ba ba a taɓa samun masu kashe mutane a cikinsu ba ko da wasa gurin da suke taro ma ba a taɓa jin bam ya tashi a gurin ba tafiya da su 'yan no trouble ne ka duba bala'in da ake fama da shi na rashin tsaro a zamfara ana ta ce in an yi maulidi a zamfara da a kama mutane da a yi kaza da a yi kaza tsit sabila da 'yan la ilaha illallah 'yan istighfari ne 'yan salatin annabi ne me da su yi da su su kama su ko su kama bala'i su kama su ko su kama bala'i ko ba haka ba Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu shine Allah ubangiji yace a idza qadaytumus sala idan kun idar da sallah fazkurullaha ku ambaci Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko a gishin gide fa izzat ma'anantum idan kuna halin natsuwa kuna cikin natsuwa wannan yanayi na salatul kaufi da aka ce wasu su tsaya su yi gadi wasu kuma su yi sallah a yi raka'a ɗaiɗai tare da liman kowa ya tashi cika a a wannan a halin tsoro ne fa izzat ma'anantum idan kun dawo cikin halin natsuwa halin tafiya na wato sallah na tafiya ko kuma sallah na zaman gida to fa aqimus salata ku cika sallah da da sharudanta da yanda ake yin ta ba tare da kun yi irin wancan yanayin ba inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا للي صلى kitaban wani wajibi ne da Allah ya wajabta shi mauqutan wanda ke tafi tare da lokaci rubutacce a gurin Allah Allah ya fardanta sallah ne tare da lokacinsa sallan azahar da lokacinsa bayan zawali sallan la'asar da lokacinsa wanda ƙarshen lokacin sallan azahar ƙarshen wato lokacin sallan azahar za a shiga na la'asar ko yawa haka sallan magariba bayan rana ta faɗi ko haka sallan lisha'i bayan shafaki ya gushe ko yawa haka sallan asubahi bayan alfijir ya keto kowanne da lokacinsa muktari da lokacinsa daruri da sauransu to Allah ya fardanta lokaci a sallah a lokacin shi a lokacinsa inna salata lallai sallah kana ta kasance alal mu'minina akan mu'minai kitaban wani wajibi ne farilla mauqutan rubutacce wani rubutaccen abu ne da ke tafi tare da lokaci an gane ko na'am na'am
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله يقول ولا تهنوا كركي روني في ابتغاء القوم cikin neman waɗannan kafiran ku zaƙulo su duk yadda suka shiga kar ku yi rauni aka ce wa shigarin ranar uhud wa shigarin yakin uhud an san yakin uhud ya faru ne a watan ramadan sha takwas ga watan Ramadan. Eh, yakin badar a Ramadana aka yi yakin uduma a Ramadana aka yi. Yanzu kai kana azumi daga lokacin da rana ta yi da a ga ka kwanjame ka shiga cikin damuwa kai kana ta ɗiban ruwan sanyi kana kwarawa a jikinka kana neman relief kai ne ka kwanta a nan ka fadi a can to ga dakarun manzon Allah. A Ramadana a zafin rana irin na Madina ku je ku tuntuɓi tarihi ku ji zafin rana irin na wannan wajen. A nan suka yi badar sha bakwai ga watan Ramadan. Shekara ya zago sha takwas ga Ramadana aka yi Uhudu. To wani aiki mutum da ya kai sahabin annabi? Me za ka yi ka kai sahabin annabi? Sadaukar wanda suka yi ma annabi akwai irinsa don Allah. Wallahi babu irinsa. Duk duniya babu mara imani kamar wanda zai zagi sahabin manzan Allah. Wannan mai zagin sahabin annabi imaninsa, rashin imaninsa, ya kai muntaha shi yasa wasu suka ce zagin sahabban annabi ma yakan kai mutum zuwa ga kafirci kafirci saboda ka zagi sahabban annabi kaman ka zagi annabi ne kaman ka zagi annabi ne ka zagi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kana musulmi ka ce wai sahabban annabi sun yi kaza sun yi kaza sun yi waye kai wanda suka ce wanda ya zagi sahabin annabi yakan kai shi ga kafirci sai suka ce Allah ubangiji ya ya ce zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yu'jibu dhurra'a liyajiza bihimul kuffara liyajiza bihimul kuffara domin ya bakanta ran kafirai sai aka ce duk mai zagin sahabban annabi ko mai kin sahabban annabi za ta iya kai shi zuwa ga kafirci za ta kai shi to aka ce wannan aya na wala tahinu fi ibtigha'il qaumi ta sauka ne wa shigarin uhudu inda ji abin da ya faru a uhudu na jarrabawa da wahalan yaki da fama da irin farmakin da sahabbai suka fuskanta kuma wanda natijan haka shine saba ma umarnin manzon Allah na mayakan da aka saka su wato rumatu da aka aje su a jabalun rumat da suka sauka a kan dutsen sai ya jawo karayan yaƙi a zahiri amma ba karaya ba ne ba karaya ba ne annabi bai taɓa karya ba annabi ba a taɓa cin nasara a kansa ba hata wajjaha haisu shi ta fa'innakal mansur Allah ne ya ce duk yanda a katamin nubuwa yana rubuce a tambarin annabta a bayansa ka tunkari yadda ka ga dama duk yadda ka tunkara kai kake da nasara to ba wai ya karaya bane wasal hunainan wasal badaran wasal uhudan fusulu atfin lahum adha min alwakhani ka tambayi uhud zai baka labarin jajircewar sahabban annabi washe gari sai annabi ya ce masahabbai ku zo mu bi sawun waɗannan kafiran kun ga wahalan da aka sha to annabi ya ce ku fito mu bi bayan su kar su iya juyowa su dawo su ce mun ji tsoro mun gudu a'a mu bi bayan su su su gudu ba wai mu ne muka gudu ba wala tahinu fi ibtigha'il qawm kar ku yi rauni ku yi sako-sako wajen neman alƙawun wa'incan mushrikan in takunu talamuna idan kuna jin raɗaɗin ciwo da ninki da sauransu fa innahum yalamuna kama talamuna su ma da akwai rauni da miki a jikinsu kamar yadda kuke da rauni da miki a jikinku wa tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna neman lada a gurin Allah su kuma ba su da lada الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل التابوت فقاتلوا أولياء الشيطان هكا الله يفدى من في سورة آل إمران الذين آمنوا وأن سكي إيماني يقاتلون في سبيل الله سنا يأتي دومين الله والذين كفروا كافريكما يقاتلون في سبيل التابوت سنا يأتي دومين دودو دومين شيطان فقاتلوا أولياء الشيطان ku yaƙi waliyan shaidan shaidan ai bai da lada Allah shi yake da lada shine Allah ya ce fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna suna jin radadi kamar yadda kuke jin radadi wa tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna kwadayin lada a gurin Allah su kan ma ba ladan ba komai suke yaƙin suna yaƙin ne domin gaba kawai ba tare da suna tunanin lada ba wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani kuma Allah ya kasance gwani ne aliman bi kulli shay'in hakiman fi kulli shay'in masanin komai da komai ne kuma gwani ne cikin hukunce hukuncen da ya hukunta za mu tsaya anan insha Allah sai gobe sai mu daura daga yanda muka tsaya Allah ya ya ba mu ilimi mai albarka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a karanta tambaya a wannan yana tambaya akan masa bayani akan wanda suke istidlali da ayoyin da Allah ya ce yana sama shin mutum zai iya kafa hujja da wannan ya nuna wa mutane Allah yana sama ko? ko me yake nufi haka ne? to wannan malamai sun gama malamai suna da matafiya biyu akan waɗannan ayoyi akwai almufawwida akwai almu'awwida akwai waɗanda suke tafwidi sahabban manzon Allah mafi yawa sun yi tafwidi duk da a cikinsu akwai wanda suka yi tawili ayoyin nan da dasu Allah yake ce yana sama ko ko ayan da Allah zai ce yana da hannu ko yana da ido ko yana da wato yana dariya ko ko dai makamantan waɗannan hadisin ko kuturi ko saƙi ko wani abu haka duk malamai sun yi bayani akan wannan as-salaf idan aka ce salaf sune al-qurunul mufaddala zamanin manzan Allah sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i sahabban manzan Allah wasu sun yi tawili wasu ba su yi tawili ba idan suka zo kan ayan sai su ce fassaran ayan shine manufan aya akwai kuma wanda suka yi tawili a cikin sahabban Abdullahi ibn Abbas yana cikin su Abdullahi ibn Umar yana cikin su to matsalan da ake samu shi akwai kuma المؤولة الذين يؤولون هذه الآيات وأن سكي تاويل سيس فسر آية da منطلقين abin da zai ɗauki ma'anan da ba a siffanta Allah da sifofin halittu ba sai a duba larabci Allah idan ya ce yadullahi fauqa aydihim Allah kuma ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir hannun Allah yana saman hannayensu sai ka ce to idan na dangana ma Allah hannu to ai hannu tana nufin jariha ne ko tana nufin gaba ne yadun yadullahi hannun Allah to ba za ka ce hannu ba sai ka ce larabawa sukan ce hannu suna nufin alkudura sai ka ce wato ƙarfin Allah yadullahi sai a ce ƙarfin Allah ba za a ce hannu ba sabila da guje masufanta Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah yana magana da mu mutane ne dole dai yi mana magana da irin yaran mu amma mu da muka san tsarkake Allah daga sifofin halittu ba za mu jingina ma Allah abin da bai dace da shi ba duk da cewa su waɗannan wanda suke nisabta kansu da salafiyya wanda aqidan su ya nisanta daga aqidan salafiyya gaba daya wanda sukan ce ai yadun laka aidina hakikatan wa kaifiyatan a'a hannun ba irin namu bane a hakikaninta da kaifiyanta to kaddara hannun ba irin namu bane hannun kare bai da hannu ne kare na da hannu ko bai da hannu yana da hannu irin namu ne ba irin namu bane amma na da hannu ko eh gunki yana da hannu amma ba irin namu ba ko ba haka ba kuliya ma na da hannu ba irin namu ba ko akuya ma na da hannu ba irin namu ba ko to idan ka ce yadun laka aidina tana shakkala sura a kaikaice shi yasa wannan yadun laka aidina din wato wani magana ne ko ko wani fassara ne wanda yana inɗiba'i akan siffanta Allah a kaikaice kawai ɗayan biyu ne in ma ka shige ayan ka ce fassaran ayan shine abinda ayan yake ɗauke da shi in ma ka ce ƙarfin Allah idan an ce yadullahi ka ce qudratuhu idan an ce wajhullahi ka ce zatuhu idan an ce istawa ka ce istaula idan an ce ja'a rabbuka wal malaku ka ce ja'a amru rabbika wannan shine wannan shine kadai shine aqidan ahli sunna duk wanda yake da aqida ba wannan ba to aqida ne na tajsimi in ma ya zama mujassimi in ma ya zama mu'tazila ɗayan biyu ne in ma ya zama mujassimi shine naji wani hotihun ɗan tasha wanda bai san kiman ilimi ba kwata kwata ya ɗibo wasu ayoyi yana ta karanta ayoyin yana wajahan da ayoyin wai yana ce Allah yana sama ne yana nan abin tausayi idan ka ji yanda ake karatu malam ake tauna karatu irin taunan mai jin yunwa wanda bai san me yake yi ba ka ji ana tauna karatu ana jawo ayoyi ana musu fassaran gatari to wanda suke fassara ayoyin Allah na sama kamar misali ayoyin a amintum man fis sama'i su ce ai ayan tana nufin Allah na sama ne ko ko kwa arrahmanu alal arshi su ce yana sama ne ko ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u su ce yana sama ne ko wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi su ce yana sama ne to masha Allah min yarda Allah na sama amma mu ba mu yarda Allah yana sama ba'inun an khalqihi a a saman wani waje ne da yake can sama halittu suna kasa ba mu ba mu yarda da wannan ba mu dai min yarda samuwansa tana same a kasa kamar yadda samuwansa take same a a sama tana same kuma a kasa har yanzu wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wannan shine akida fa shine akidan dan fodiyo ba ku ji suna dangane kansu ma dan fodiya ba su fito da aqidan su su fito da aqidan dan fodiya su gwama za a ga su mujassima ne dan fodiya kuma ash'ari ne aqidan sannan dai shine aqidan ash'ira as-sifatu salbiyya as-sifatu maani as-sifatu ma'anawiyya wannan shine aqidan kuma shine aqidan mafi yawan malaman musulunci wannan aqidan al-ash'ira to wanda suke kafa hujja da waɗannan ayoyin su ce ai Allah na sama ne to ku zo idan dai ku ba yahudawa ba ne takfuruna tuminuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din kaman yanda kuke ce Allah na sama ne to ku fassara mana wannan ayan wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah a sama Allah ne a ƙasa ma Allah ne sai ku fassara mana ku fassara mana wa huwa allazi fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wannan ma ku zo ku fassara mana ku fassara mana khalaqas samawati wal arda summa stawa alal arshi yudabbiru al amr ku fassara mana ku fassara mana fa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ku fassara mana ku fassara mana wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna shi ma ku fassara mana idan sun yi tawilin waɗancan ayoyin sun ce a'a ai Allah fis sama'i bi zatihi wa fil ardi bi ilmihi sai mu ce muku to da Allah ya ce wa huwal qahir ko wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah sai mu ce to fis sama'i bi qahrihi sabila da ya ce wa huwal qahir fawqa ibadihi kun gane wannan kun gane wannan sai a ce to a saman bi qahrihi ne ko ba haka ba ko wannan ayan wa huwal ladzi fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ma'ana ilmuhu fis samawati wa ilmuhu fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ko khalaqa samawati wal arda summa stawa ala al arsh yudabbiru al amr yana juya al'amarin da ke gudana a sama dole zaka ga idan sun ɗibo waɗancan ayoyin da Allah ya ce yana sama to sai su ɗibo ayoyin da Allah ya ce yana tare da bayinsa nan ma su fassara wa mutane kaman yadda suka yi tawilin wancan ayoyin da cewa Allah yana sama ne to wannan ayoyin ma sai su yi tawilinsa su nema ma ayoyin mafita amma sukan sufanta da sufofin yahudawa eh sukan sukan sufanta da yahudawa fa tuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya Allah ya kiyaye mu za mu ɗauki wani maudu'i na musamman akan waɗannan ayoyi ɗin da mu ɗauka don babu abin da za mu mayar da hankali akai yanzu kaman aƙida aƙida ba yawwa wannan aƙida na cewa Allah na sama da ake yaɗa shi ta hanyar jahilci da kore majazi da ɗaukan alkur'ani da gundarin abin da yake cikin zahiri na abin da mutashabihi ne wannan ba mazhaba bane na ahlus sunna kuma duk wanda suke ƙaryan su ne ahlus sunna din nan a je a duba aƙidansa a duba aƙidan ahlus sunna wallahi ba aƙidan ahlus sunna bane aƙidan ahlus sunna bane mummunan aƙida ne irin na mujassima mushabbiha Allah ya kiyaye mu shugaban su a wannan aƙidan shine Ash-Shaykh Ibn Taymiyyah Al-Harrani shine shugaban su a wannan aƙidan mu kuma ba mu aƙidan mu asha'ira ne mu asha'ira ne mu asha'ira ne asha'ira kuma sune mafi yawan malaman duniya asha'ira kuma sune malaman da suka suka suka kafa abubuwa da dama mu a nan ma Najeriya ba mu san ma wata aƙida wanda ba ash'ariya ba sai dai da su waɗancan suka bayyana Allah ya kiyaye mu na'am ba lokaci to abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana gobe idan Allah ya kai mu za mu karanta sauran tambayoyi din wanda ba su ji tambayoyin su ba sai su jira Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya zauna da mu lafiya a Najeriya Maulana Mushak Dahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya da mana da shi lafiya Allah ya biya ma kowa bukatansa Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين